ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki mahalicin sammai da gassai wanda ya bamu lafiya ya bamu iko da dama na ci gaba da wannan karatu mai albarka ga iyayenmu mata a garin Komo Akko Local Government Jihar Gombe Najeriya a yau insha Allah ta'ala za mu dora akan darasinmu na gaba da jiya muka fara ba mu gama ba ‘yan uwana daga cikin manufofi na yin aure shine a samu haihuwa daga cikin manufofin aure shine a samu haihuwa a samu zuriya saliha malamai suka ce a zuriyatu a salihatu ni'matun azimatun min Allah ala ibadi zuriya saliha ya'ya na kwarai ya'yan albarka ya'yan alheri da za a samu bayan an yi aure wannan babban ni'ima ce ga ainihin wato bawa daga Allah tabaraka ta'ala akwai kuma zuriya fasida abinda ake nufi da zuriya fasida zuriya mara albarka zuri'ar shaye-shaye zuri'ar sata zuri'ar kashe-kashe zuri'ar zubar da jini ‘ya'yan da za su yi ta saki kuka ‘ya'yan da za su shuka miki bakin ciki a ranki ‘ya'yan da ba su da amfani a cikin mutane sai dai su zalunce su cuce su yanzu matar da ta haifi ɗa da ya zama bai da aiki sai satar mutane ya sayar aikin ga wannan zuri'a ce fasida misali ne na zuriya ta banza to ki roƙi Allah idan Allah ya miki aure kika samu dama za ki haihu ki roƙi Allah Allah ya baki zuriya saliha ba haihuwar ba ba girin girin ba ta yi mai Allah ya ba da zuriya saliha ba zuriya fasida ba wasu ‘ya'yanta shaye-shaye suke irin waɗannan zuri'a sai dai a yi musu addu'a Allah shiryar da su a waye gari yau a ce ɗanki shi ne ɓarawo a gari ɗanki shi ne ɗan ƙwaya a gari a waye gari a ce yau ɗanki shi ne mazinaci mai neman mata Allah ya kiyaye a ce yau ɗanki shi ne ɗan neman maza ɗan luwaɗi ko dai ya yi luwaɗin ko ya ba da kansa a yi da shi a ce wannan ɗanki ne aikin ga haihuwan nan ba a ci sa'adta ba to shi yasa waɗannan 'ya'ya da kuke haifa ku rinka roƙa musu Allah Allah ya ba su shirya kuma ita shiryar yaro ba da ƙarfin tuwo ake samunta ba ba kuma da yawan faɗa ba ba da ƙarfin tuwo ake samu ba ba kuma da yawan fada ko yawan kaza ba a sai an yi addu'a kuma ya amfani da hikimomi da dabaru na zamani wani lokacin da rarrashi wani lokacin ka tashi ma ka hana idan ka bacci saboda kai ta yi wa 'ya'yanka addu'a duk matar da take dogon bacci a gidanta tana haihuwa kuma tana dogon bacci wallahi ba ƙaramin kuskure kike ba wallahi waɗannan 'ya'ya da kike haifa akwai buƙatar ki musu addu'a ba ta wasa ba kuma addu'ar da ake wa 'ya'ya ba wai addu'ar rana ɗaya ba ne ko rana biyu ko rana uku addu'a ne tun da Allah ya fara baki kai shi ɗa tun kafin a haife shi ma ake neman masa addu'a kuma ki sani duk duniya babu wata addu'ar da Allah yake gaggawan karɓanta irin addu'ar uwa akan ɗa ko ɗiyarta da haka ki tashi ki zauna a huzinki ana ta bacci ke kuma kin kafu da carbinki kina ta bugawa kina yawa ‘ya'ya addu'a Allah shirya da su saboda wallahi akwai abun bakin cikin da idan ya zo miki wallahi magana ma ba za ki yi ba yanzu irin barna da ‘ya'yan mutane suke a garin nan zubar da jini da ‘ya'yan wasu suke a garin nan shaye-shaye da ‘ya'yan wasu suke a garin nan sace-sace da ‘ya'yan wasu suke a garin nan faɗan daba faɗan kalari ɗauke-ɗauke komai sai an sace yanzu kuma duk iyayensu mata suna nan ba a nan wasu ma su suke biyan kuɗi idan an kama ɗansu su ta kashe kuɗi sai an fito da shi ya ci gaba da iskancin da zai yi ko a ta rubuto takarda a ce ɗana ya shiga fursuna don Allah a yi masa addu'a shari aka masa ba wani shari daman halinsa ne yaro matashi ki ji a ce wai yana yana cewa wai bai ma san adadin 'ya'ya nawa ya kashe ba kuma ya zama ɗanki ne wannan hajiya a yaji asara don Allah ku yi addu'a Allah shirya da 'ya'yanku kamar yadda kuma Allah shirya da ku amma ɗa ɗa fasiri zuri'a fasida suka ce bala'un shadid bala'i ne mai tsanani hasaratun mu'limatun lil insani mu'min salih wato wani abun asara ne wani abun damuwa ne mai radadi ga duk mai imani Allah tabaraka wa ta'ala yayi bayani irin radadin da iyaye suke fama da shi na ainihin wato matsaloli na 'ya'yansu waɗanda suka haifa kuma suka fantare musu suka ƙi aiki da abin da suke faɗa Allah ce wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idani an ukhraja wa qad khalat al-qurun min qabli wa huma yastaghisani Allah waylaka amin inna wa'da Allah haqqun fa yaqulu ma hadha illa asatiru al-awwalin wa yaqulu ma hadha illa asatiru al-awwalin wannan aya ce da take magana akan irin abinda iyaye suke fuskanta na damuwa da matsaloli akan ‘ya'ya wadda suke mabarnata Allah shiryar da ‘ya'yanmu gaba ɗaya amma shi ɗa na ƙwarai alwaladu salihu kenan da ake cewa a yi addu'a Allah ya ba mu ‘ya'yan ƙwarai to wannan shi abun so ne ɗan ƙwarai abun so ne yarinya ta ƙwarai saliha abun so ne wannan ba abun baƙin ciki ba ne shi ɗa ƙwarai shi ne wai maimakon a yi mai addu'a shi yake yi wa kansa addu'a kuma ya yi wa iyayensa ma addu'a ya yi wa zuri'arsa addu'a ke ji can wancan ana ta mai addu'a ana roƙon masa Allah tabaraka wa ta'ala ya samu shiriya to shi ɗa na ƙwarai shi kam shi ne ma yake tashi ta addu'a kina bacci yana yi miki addu'a ɗan ƙwarai yana yi wa kansa addu'a ɗan ƙwarai yana yi wa ‘ya'yansa addu'a ɗan ƙwarai yana yi wa zuri'arsa addu'a ɗan ƙwarai shi sa samun ɗa na ƙwarai haihuwa sale har haihuwa wallahi ba ƙaramin jari ba ne Allah ya ce rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu Allah ya ce wa aslihni fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin shine addu'ar da salihan bayi ‘ya'ya na ƙwarai suke yi wa iyayensu suna yi wa Allah godiya Allah ka sa na gode maka Allah ka sa na gode wa iyayena ɗa ne fa yake faɗa Allah ka sa in yi aiki na ƙwarai wanda kai ka yadda da aikin ya Allah ka gyara mini zuri'ata ka kimtsa mini zuri'ata shine wasu laifin zuriyati inni tubtu ilaika yaro yana addu'a yana cewa ya Allah na tuba gare ka kuma wa inni minal muslimina ina cikin musulmi inga wannan ba karaman ni'ima ba ce ba kuma karamin alheri ba ne ba a ce ɗanka zai maka addu'a shi yasa yan uwana musulmi ku sani cewa idan an yi aure babban tashin hankali bayan aure kuma ya za a samu 'ya'ya na kwarai zai iya yiwa a zo a yi auren samun 'ya'yan ya zama sai an yi da gaske yau ga 'ya'yan nan a cici ana ganin su ana haifansu amma sun fi ƙarfin iyayensu ga sunan 'ya'yan nan a cici ana kallon su sun fi ƙarfin wani ya musu magana wallahi yau ƴaƴanmu ƴaƴanmu ƴaƴan musulmi wasu a wasu wuraren sun fi ƙarfin hukuma ma da gwamnati saboda ɓarnarsu da bala'insu ya yi yawa ku kun sani ba sai na yi muku dogon bayani ba kun fi ni sanin illar 'ya'yan banza yi nawa aka kashe a garin nan nawa aka yanka a garin nan faɗan unguwa da unguwa ko faɗan ƙauye da ƙauye ko faɗa a biki a fati fa yara samari za su haɗu a wajen fati fa sai kiga an bar gawo waki faɗan ƙauyenci faɗan dabbanci faɗan rashin wayewa saban Allah kan saban Allah an je faci facin shi ma saban Allah ne an yi kisan kai a facin shi ma saban Allah ne yau ga bala'in da yake tunkarar mutane faɗa tsakanin gari da gari a wasu wuraren tsakanin ƙauye da ƙauye kuma duka gaba ɗaya 'ya'yan musulmi ne ba ɗan kafiri ko ɗaya ina iyayensu mata kina ina ba ki da aiki sai gulma sai surutu ba kya tashi ki addu'a wa 'ya'yanki yanzu wasu 'ya'yan rashin albarkansu ya kai ga yana shafan iyayensu ma da suka mutu suna kabari ki zo ki faɗi ki mutu baki da nisan kwana ki zo ki bar wa mutane ɗan bala'i ɗan masifa ɗanki ɓarawo ɗanki ɗan fashi ɗanki azzalimi ɗanki macuci ɗanki ba limami ba ɗanki ba ladani ba ɗanki ba malami ba ɗanki ba babban ma'aikacin gwamnati ba ɗanki ba wani babban mutum ɗan kasuwa a cikin mutane mai taimakon mutane ba ɗanki ya zama sharri a cikin al'umma kin sha naƙuda da wahala kin yi ciwon ciki da wahala kin shayar ya yi ta cizonki a nono shekara biyu kina wayo Allah gashi kuma ya kai ki kabari kina wayo Allah ana miki azaba saboda bala'in da kika tafi kika bari ba abin tausayi irin ku mata a saki jiki ana ta tara yaya ana haihuwa amma ba a yi tanadin tarbiyyar da za yi wa yaya ba kuma a cikin ku akwai matar da su suke sangalta 'ya'yan su suke sangarta su su lalata su wai ana son ɗa ɗanki ya yi ɓarna kina son sa ki taimake shi akan ɓarnar da yake yi yanzu akwai yaran da wallahi idan an gan su a wuri to a tabbatar kowa ya haɗa kayansa ya tafi za a yi kisan kai ne kawai wallahi yanzu a garin nan fa a tafsirin mu na daren nan kun gane dan adam din da yake haduwa Allah kadai ya bar wa kansa adadin mutanen da ke haduwa a wurin nan amma sai da aka samu wasu ƴaƴan musulmi wai da adda sun taho da makami wai suna sara suna wasa makami wai za su wajen tafsirin maza yan yanzu mu suka kama su ko kuwa ina za ku je wai gurin tafsirin malam Abdallah za su yi wuka yake koyawa a yi ko me yake koyawa wai wallahi akwai abokanan gabanmu ne mun ji labarin suna zuwa wurin karatun ku ji wannan rashin hankali mai kun ku haɗu ku nemi yardar Allah su abokanan gaban na kuwa zo da makami ba ku kuma kun ɗauko makami wato in an tashi a karatu ko ana cikin karatu su yi sare-sare hatta a wurin da ake cewa Allah ya ce annabi ya ce wato abin tausayin hajiya tambayar da zaki ina uwarsu tana gida ina mahaifiyarsu tana gida ta tara ta tara yanzu haka wataƙila akwai wani tsohon cikin ma yana layi ana jira shi ma kurut za a fito da shi waɗanda suke gidan ma an gagara gyarawa na dai gaya ba auren ba ba kuma haihuwan ba wani irin ɗaki ka haifa al'umma wani iri kika haifa al'umma shine kudin abin tambaya alheri kika kawo al'umma ko ku sharri kika kawo al'umma yanzu ku duba ku duba wahalar daukan ciki kawai ku mata ne bari mu dan yi birki anan wahalar da ke cikin daukan ciki in an dauki ciki ciki da ake ɗaukansa a farkon ɗaukansa bai kai wannan gidan gidan sun nauyi ba ko rabinsa bai kai ba kun ga dai wani abu bai da nauyi amma haka zai zo ya girma a hankali a hankali ya yi watanni ya yi wasu kwanaki masu yawa ni yanzu a matsayina namiji in kika bani wannan abin kika ce in rike shi daga nan zuwa la'asar wallahi kin hada da aiki in rike wannan kar a ce rike wannan in ta rike shi ko in sa shi a aljihuna a nan wallahi damuna zai yi amma ki duba uwa fa haka za ta ɗauki yaro kilo kaza nauyinsa ya kai keji kaza ya yi wata tara kina yawo da shi ki tsuguna ban ɗaki da shi ki kwanta ban ɗaki da shi ki juyi ya yi juyi ki yi motsi ya yi motsi ki jin yunwa ya jin yunwa ki duba duka wannan wahalar duk ba ki yi wannan tunani ba ki kasa yi masa addu'a kina da ciki ba kya yin addu'a wa cikinki kalan ki zai ki auro ki haifo wa mutane bala'i da masifa bayan wannan a zo a haife shi duba shayarwa wallahi wani jaririn in ka gan shi ma sai ka ce wai uwar ma ya ake take iya rike shi ni wallahi kun gani nan ni ina cikin mutanen da wallahi ba dai tsoron jariri nake ba amma rike jariri sai ga kamar na rike shi ma zai kari dole wallahi sai kayan yan dabaru haka ka lallaba dan ya gal da shi da shi ba karfi haka zaki ta riko a hankali kina lallaba shi kullun yana damfare da ke da dumin kirjinki yake girma abinda zai sha sai ya shiga ta jikinki abin da zai ci sai ya shiga ta jikinki nonon da mace take ba wa jariri yana cin abin da ya fi komai tsafta likitoci sun tabbatar yana daga cin abin da jariri yake sha mai lafiya ba da ciwo a ciki shine nono kaɗan ne ake ɗaukan cuta mace nonon ta ya zama ya yi tasiri wa yaro amma da digansa ruwan kawai kilin ruwa ne da za a sa shi a wata na'ura a gwada wannan ruwan nonon tsafta ne da shi kuma sinadaran da suke cikinsa ya fi naman kaza da naman kafa da naman da soyayyen doya da kwai da waye wallahi saboda ai namiji zai zo kafin ya kiba ya yi kaza yana cin waɗannan abubuwan amma yaro karami saurin girmansa ya fi na babban mutum Allah ya hada duk wani ingredient duk wani abu na gina jikin ɗan adam Allah ya haɗa shi a cikin wannan ruwan nonon fari sol da shi ɗanɗanansa ba zaƙi can ba kuma mai lami ba tsami daidai gwargwado ba sanyi can ba kuma ɗumi da zai cutar da yaro duka uwa ita ta yi hanya ɗanta yake sha ya sha ya girma da wannan nonon wai idan yana jin yunwa wannan wannan wani irin jariri ne kullum baya gajiya da abu guda ɗaya yaro shekara biyu in ya ji yunwa abu ɗaya za a bashi akwai jaririn da ko ruwa ba a bashi nono kawai wannan nonon zai tsotsa wannan nonon shine dumamensa shine abincin ranarsa shine shinkafa da wakensa wannan nonon shine tuwonsa da miyar kukansa wannan nonon shine namansa soyayye wannan ruwan nonon shine ɗan malelansa shine awaransa shine alalansa wannan nonon shine zaƙinsa shine ɗacinsa shine baurinsa shine kazaɗinsa wannan nonon shine ɗan itacensa duk abin da ɗan adam yake ci a cikin wani abinci to Allah ya tara wa yaro jariri a cikin wannan ruwan nonon kika zo kika gama tarbiya kika gama wahala amma ba za ki zo ki tsare shi ki kula da shi ya zama ɗan kirki ɗan albarka a cikin al'umma ba. Iyayena mata ina so ne muku albishir yau. Malamai sun yi magana akan falalar mace, matar aure, falalar mace a cikin matan auren ma mai ciki wanda ta ɗauki ciki. Suka ce, afdalun nisa'i wa a'lahunna martabatan hunnal ummahatu mafi falala na mata waɗanda suka fi su martaba da daraja a wajen Allah su mata su ne iyaye waɗanda ake cewa iyaye wannan mama mama da ake faɗa ɗin duk da Allah ya kai ki matsayin ana ce miki umma ana ce miki mama to ki gode Allah zaman titi ba naki bane zaman gida me yaji yake a gida kulawa da 'ya'yan da za su taso gobe jibi gata ki mai da hankali watakila shugaban ƙasa kike goyo ki mai da hankali watakila matar shugaban ƙasa kike goya ki mai da hankali wannan yaron watakila gwamna ne mai jiniya ki mai da hankali watakila wani babban soja ne kike goya ki addu'a watakila babban malami ne sheikh kike goyo a bayanki ki mai da hankali watakila hajiya wance ce matar alhaji wane mai arziki mai wadata ita kike goya a gadon bayanki amma wannan abu yana iya faruwa kina raye ko bayan kin mutu kina kabari Allah ya ce a kyautata muku saboda wahalhalu da kuke fama da shi na goyo da kulawa da yara wahala akan wahala nauyi kan nauyi wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara haka Allah ya ba da labari ubangiji ya ce mun yi umarni mun yi wasiya lallai mutum ya kyautata wa iyayensa lallai mutum ya kyautata wa iyayensa duk ɗan kirki duk ɗan arziki duk ɗiya ta arziki ta kirki wallahi tana kyautata wa iyayenta kuma idan ba kya kyautata wa iyayenki kin yi asara idan ba ka kyautata wa iyayenka ka yi asara Allah dai ya ce wa wasainan insana bi walidaihi ihsana a musu ihsani ka sani ya kai bawan Allah babu wani dan adam face sai da ya taba zama jariri a rayuwarsa uwarsa ta ɗauke shi cikin wahala kan wahala nauyi kan nauyi tana ƙin abin wahalar cikin tana ƙyamar wahalar amma dole ta haƙura ce ta dafansa ɗaukan ciki da yaye yaro tsakanin ɗaukan ciki da yaye yaro wata talatin wa hamluhu wa fisaluhu salatuna shahara ɗaukan yaro yayi yaro shekara talatin wata talatin da ke nake idan ba ke aure ba kina da wannan aiki a gabanki ku buga lissafin ɗaukan ciki da renon ciki da yayin yaro sai kin yi wata talatin kina abu ɗaya amma wai wannan yaron yau bayan kin gama in yi girma wai ya zo ya ɗaga hannu ya zage ki wannan yaro bayan kin gama wahala wai wai kina buƙatar abinci da zai taimaka miki ba wannan yaro da aka gama wahala da shi wai yau ki masa tsawa shi ma ya miki tsawa wannan yarinya da kika ɗauke ta da ɗaukar cikinta da shayar da ita da yaye ta wata talatin wai ta zo za ta yi aure wai uwarta wai bata isa abokiyar shawaranta a wajen zaben miji ba wanda yau kai ne sababin zuwan ɗan nan amma yau 'yan matan duniya 'yan mata na zamani wasu daga cikinsu uwarsu ba ta isa ta zama abokiyar shawararsu wajen neman mijin da za su zauna da shi ba amma in an ci mutuncinta in aka tozarta ta kafin uban ce ji labari sai ta fara kawo kuka wajen uwarta amma yau idan ta tashi zaben saurayi soyayya ne yake rufe mata ido kawai ai mamanmu ba ta san soyayya ba ba soyayya ba toyayya toyewa zaki ma ku ta rashin hankali kuna shirme daman ɗan kirki yana mantawa da ‘ya'yansa da uwarsa shawara ƙawayenki shawarar ƙawaye ya fi na uwar da ta haife ki ga cin amanar iyaye ‘yan matan zamani an gama wahala akan ku ci amanar iyayenku uwarki sallah uwarki carbi uwarki zikiri uwarki azumin nafila uwarki kaza uwarki kaza ke kuma ke ce ake ɗauka ake kaiwa ɗakin samari ana barna da ke samari sun rena ki duk wanda yake sha'awa gidanki zai zo kawai yayi abin da zai yi ya baki na kashewa ya tafi saboda jikinki ya zama kamar motar haya duk wanda yake so ya je biya kuɗi ya hau kawai yaya 'yan mata suke bari suna tozarta kansu bayan Allah ya ɗaga darajarsu ku jefa iyayenku bakin ciki me amfanin ka haifi yaro mazinaci ku sa iyayenku rashin bacci me amfanin ɗan da zai jefa iyayensa cikin wayo Allah ni ya suna shiga uku so iyaye ku yi haƙuri Allah zai ba ku ladan goyon ciki ladan ɗaukan ciki ladan reno Allah zai ba ku ladan duk mace tana ɗaukan ɗa a cikin cikinta a cikin waɗannan watanni ashurul haml ake cewa alal mashakkati akan mashakka a cikin wahala haihuwa tada'u tifla bi mashakka uwa tana haifan duk wani jariri da wahala wata rana dai ya kamata na ba da abin magana nan da kujerar nan in sauka in zauna a gefe mu ba wata mata ta zo ta mana bayanin yaya raɗaɗin haihuwa da zafin haihuwa da wahala haihuwa yake don ni duk karatu na har yanzu ban iso wannan gurin ba tukunna wata ta ce haba malam bayanin wahalar haihuwa ai sai ya mace ku ne ku yi karatun ku kawai wahala na haihuwa wani irin bala'i ne mace ba ta shiga an ta zo za ta haifar da ɗa ba tsoratar da ke nake ba za ka kina takumi kin gigita amma akwai wahala waɗannan 'ya'ya da ake samun su kuna ganin su kuna sha'awar su a titi tambayi uwarsu irin wahalar da ta sha yaro yana tsalle-tsalle yana guje-guje yana rashin hankali ta ce ayya wani je ka tambaya a lokacin haihuwarka an fidda rai madani akwai wadda ba ta kama hanya fa za ta tafi lahira ba ana dawo dudu dawo kan da an wartu mana ga Allah ga annabi don Allah wadin mun ta ta so yiti ta so yita ko so yiti onon kam on fun be ay to mi wadi fun fun de mi wadi kuskure se mi di mi ekkita on andi ko ta ta ma to ta maya ko ta maya an cire tsammani da ita saboda wannan cikin wallahi akwai matar da idan ta ɗauki ciki har su ma ciki ana watsa mata ruwa yanzu azumin nan da ake yi da yawa akwai matan da ba su isa su zauna daga nan zuwa a zahar ba ma ba su abinci wallahi sai su ma za ta yi ta yi akwai matar da ta bugo min tana fatawa ashe suna tare da mijin ta ce ai bayanin sai miji ma ya sa hannu don shi yake ganin me nake shiga me ya faru ta ce wallahi ciki ne da ita in ta ɗauki azumi su ma take yi amma ita bata san me yake faruwa hakikatan ba ga mijinta dai shi zai bada jawabi yace mana ai labarin ba daɗi in dai ta ɗauki azumi tana da ciki to sai mun tanadi ruwa bokiti bokiti muna watsa mata da ƙyar take kaiwa wani lokacin tun azara za ta fara suma don Allah wa ya jefa ta wannan wahala ɗan da ke cikin cikinta. na ce Allah ya ba ku dama za ku iya sauke azumi da ci abinci ta sha insha Allah bayan sallah in ta samu ƙarfin jikinta sai ta rama wahalar shayarwa yanzu da azumin nan zaki ga duk wata mace mai shayarwa in tana azumi in kin ga abin da take dirka a sahur abin zai baki tsoro langa guda da dumame wannan layi ɗaya kenan kunu kuwa ba wata mace mai ciki da za ta yawo kofi ɗaya sai dai babu kwanon sha guda take kafa kai cikin shi hajiya haka ne ko ba ka bane to kwanon sha guda a hada da wata kankana a zo a saci milon mai gida da madaran mai gida a je a har hada ki ga mace tana shan shayi mai kauri da abin nan kitibar haka yana rawa in an yi magana sai ta ce a ita ba ita kadai ba ce saboda ta samu ruwan nonon da za ta ba wa yaron tun daga safe har yamma kuma yaran 'ya'yan nan na zamani tsotso a wajensu ba ruwansu da kina azumi musamman ma 'ya'ya mata ni dai in Allah ya sa da wata ran zan je samu manyan mata tsofaffi masu haihuwa su gaya min wai tsakanin 'ya'ya maza da mata wa ya fi tsotso ne kan kenan kuna nufin idan mace ta haifi namiji ta fi galabaita shi yasa ai su suke kai ku umara da aikin hajji kuma to Allah Allah Allah ka bamu abin da za mu taimaki iyayenmu ni din ma da nake wa'azin wata mata abokiyar mahaifiyata da ta zo tana bayanin wani abin da na ina yaro sai na ce kai gaskiya dai ban kyauta ba ba zan yi bayani ba saboda sai wata ran zan gaya muku me ya faru kada a ji aka yi labari a ce ai gaskiya ya'ya maza suna da suna da dai sha'anin su ne kawai bari dai mu rufa kan mu asiri yau kan babu gaskiya eh a tona ko Allah kiyaye malami ya zo tona wa kansa asiri Allah ya baku hakuri ni dai Allah ya sani kullun yana daga cin matar da nake tausaya mata in na ga mace mai shayarwa mai goyo ban sani ba ko dan ni namiji ne kuma Allah ya sani to akwai ayoyi da hadisai da maganganun malamai da za su sa mutum ya zama mai hakuri amma wallahi in kaga jariri azabar da yake wa uwa haka kurun yaro ya tashi ya ta kuka a rike shi ya yi kuka a ba shi nono ya yi kuka a zaunar da shi ya yi kuka a sa shi a kafaɗa ya yi kuka a tashi ana tafiya ya yi ta kuka ka kasa gane me yake nema kuma ɗan ƙaramin yaro jariri zuciya a wajensa kamar kuturu wai me yayi sabab me ne dalilin haka don Allah zuciya kaga ɗan ƙaramin yaro zuciya wani fa in yana kukan fa in ya makale fa yadda ke san inji an tayar da shi yana gudu ya makale in yayi kyar za ki ji ya yi shiru can kin ɗauka ya gama kukan ne ashe yana ta tura kukan ne sai ya zo sauka kuma ya sauka sannan ya daɗa tashi inya inya inya inya inya inya inya inya inya inya Allah sarki uwa ba ta jin kukan baba kuma yana cikin bargo yana ta bakin ciki yaro ya hana shi bacci ni ban sani ba ko wani allura ake muku ne ba kwa jin kukan yaran nan ko ya ne ne wallahi ban sani ba kawai haƙuri ne Allah ya baku kuma amma wai duk da haka wai miji wai yazo yana maka wulakanci wai wai bayan wahalar da kake masa wallahi maza ku ji tsoron Allah ku tausaya wa matan ku masu shayarwa yasa cefanan mace mai shayarwa ba daidai yake da wacce ba ta shayarwa ba ko ku ya kika gani saboda a dan bambanta wannan tana shayarwa wannan kuma haka take iko a kula da ita saboda ta kula da abin da take shayarwa uwa tana shan wahala wajen kulawa da yaya sama da irin wahalar da uba yake yi akan yaya annal ummatu kabidu min almata'ibi aksara mimma yu'anihi abu wahalar da uwa take sha ya fi wahalar da uba yake sha ku faɗi wannan ku maimaita a gaban kowaye a faɗa duk duniya kowa ma ya ji wahalar da uwa take yi a kan ‘ya'ya musamman ɗaukan ciki da shayarwa da yayewa da reno in aka dunkule wannan wahalar aka sa shi a buhu ko aka sa a drum aka ce mai gida ya ɗauka wallahi ba zai iya ɗauka ba shi yasa rabon uwa akan ɗanta na ya mata hidima kana hazzuha al-awfaru min al-abi aka ce ta fi samun rabo akan uba wajen kyautatawa an fi umartan ɗa ya kyautata wa uwarsa sama da uba ban ce ku je ku zagi iyayen maza ba dan na san wata yau ta zo da haushin babanta dama sai da eh dama ai gashi malam ma ya faɗi gaskiya karki dai ke wa babanki rashin kirki shi ma yana da nasa matsayin amma dai uwa ta fi shi ko kyautatawa ne an ce an fi son kulawa da iya da uwa saboda hadisin bukhari da muslim riwayar abu huraira wani mutum ne ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati ya manzon Allah wa ya fi cancanta an kyauta zamantakewa da shi a wata riwayar suhbati wa ri'ayati ana nufin suhbati wa ri'ayati kyauta zamantakewa da kuma ainihin kulawa manzon Allah ya ce ummuka mahaifiyarka sai sake cewa sun man sannan sai wa annabi ce ummuka mahaifiyarka za ka kula da ita sun man sannan sai wa manzala ce na ce maka mahaifiyarka sai da aka irga a taimaki mahaifiya a taimaki uwa a taimaki uwa sau uku shi kuma wannan mai tambaya akwai kokari ya da buga tambaya na hudu ya ce sannan sai wa manzo Allah ya ce summa abuka ko kala abuka ko kuma summa abaka a wata riwaya sannan sai babanka sun ma'adinaka adinaka wannan hadisin yana nuna mana cewa lallai uwa tana da matsayi tana da daraja akan ɗanta amma baya nuna cewa uba bai isa ba kuma hadisin baya nuna a wulaƙanta mahaifi saboda yana daga cikin hakkin uba akan ɗansa ya kula da shi kuma hakkin uba akan ɗa shi ma babba ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayanin cewa an fi raunana mace an fi cutar da mace ba mamaki wallahi dan ke arziki babansa sai ya fi ki cin moriyarsa kafin ya kai ki aiki da hajji da umara sai ya kai ubansa akwai uwar da ma in an fice ita za a fara ka ci a bari je ka kai babanka tukunna ni ba ina ji kafin ya sai miki motar hawa ba sai ya sai ubansa ba kafin ya gina wa uwa kafin ki je an ce da ya gina wa uwarsa katafaren gida ai sai kin ji an ce dan ya gina wa ubansa katafaren gida haka ne to ita uwar ba ta bukatar katafaren gida tana bukata kafin ɗa ya ba wa uwa jarin miliyan ashirin miliyan goma wallahi sai ya ba wa uba kai da wahala ma ki ji ɗa ya ba wa uwarsa jari amma yana ba wa uba jari amma ita uwar ba ta son jarin ne tana so Daka malamai sun sani cewa yau da gobe ta sa ana raunana hakkin matan ‘ya'ya in sun samu abin duniya ba su fiye kula da iyayensu mata ba wanda Allah shi yasa ya mai da hankali ya ba da emphasis ya ba da ƙarfin zance cewa lallai ‘ya'ya su kula da iyayensu mata Daka ina baki shawara in Allah ya miki arziki kika je wani babban gida mai babbar inuwa da al'amuran duniya masu yawa kina samun ɗan abinki fara karɓan hoton mahaifiyarki ki kai ta gidan fasfot ƙwarai ya ce umma ki shirya baɗi da ke za mu je umra in baban ya magana ki ce baba ba damuwa in mun dawo ma tafi da kai in Allah ya so yadda idan ya karanta addini uban bai zai damu ba amma me yasa yau kuke samun rufin asiri ku manta da iyayenku mata kina da zannuwa a durowar ki durowa a wancan ɗakin a cike durowa a wancan ɗakin a cike lesi wa sufa wane ne duk ga sunan kala kala amma tsohuwar ki tana nan dan atamfan da za ta sa ta je gaisuwar mutuwa ba ta da shi kin ji kunya kin kunyata gyale-gyale kina da shi kala-kala takalma kala-kala leshi-leshi kala-kala amma ga uwarki tana zaune saboda ta tsufa da ita da kannanta sun zo ba sa iya cin arzikinki yaushe zan bar uwata cikin tsumma yaushe ina matar aure ban yi wa uwata abin arziki goma da ɗari ba kin manta yanzu ke ba kya ganin cewa ke uwa ce ki duba wahalar da kike akan 'ya'yanki yanzu alheri ya same ki sai ki manta mahaifiyarki ai in namiji ma ya yi wasa da uwarsa bai kula da ita ba yanzu ya mace ya kamata ta yi sakaci ta yi wasa da uwarta bata kula da ita ba haba da Allah ku gyara ku taimaka a kai ta maka inda kuɗi a kai ta umara a samu wuri mai kyau a gyara mata in ma a cikin kishiyoyi take a nemi izinin uba a gina mata ɗakinta da falonta da kafet ɗinta da 'yar aikinta a samu wani ƙaninki ko wani yayanki mai amana ki ringa tura masa albashi duk wata ki ce ka ringa yi wa mama hidima in da ki tafi umra mai gidanki yana raba kujerun umra mai kafaswa ɗin uwarki da ta haife ƙwarai kuwa to ke sai ki zauna to bari in tambaye ki mai gidanki ne yake rabon kujerun umra fa akwai matar da tafi cancanta ta je ta umra na irin tsohuwarki to akwai wani abun kunya don kin jefa sunan mahaifiyarki alis jefa ta in ya zo ya magana ki ce yau ai tarbiyyar da muka samu ai ba zan iya ɗauka in ba wa wani ban ba uwa ta ba ita ta haife ni ka same ni mayau ga iyaye mata suna tozarta ki ga mace a anguwa tana yawo a ƙafa kamar ba ta da ɗa a garin ki ga mace tana bin maƙota tana roƙo amma ɗanta yana da motoci ki gama da in aka je ɗakin ta yadda ka san kabari tun kafin ta mutu ta fara rayuwar kabari amma ɗanta wani babba ne a gari a ina yake kashe kuɗinsa wa matarsa ina yake kashe kuɗinsa abokanansa gaskiya mata suna da haƙuri wata ta ce ba ruwana da kuɗinka in ka yi mini don kanka in baka yi ba ma dai ni dai na maka abin da Allah ya ce na maka gaskiyar ki hajiya kin yi abin da Allah ya ce ki yi idan muka lura lallai musulunci ya kwadaitar akan abi iyaye a taimaka musu kuma aka ware uwa da hakki sama da hakkin uba farilla ne akan ‘ya'ya su bi iyayensu wani lokacin Allah ya magana akan tauhidi bayan ya gama tauhidin kuma ya magana akan bi iyaye wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana kin ga Allah ta'budu illa iya tauhidi ne wa bil walidaini ihsana kuma magana ne akan bin iyaye manzo Allah ya faɗa a wani hadisi riwayar Bukhari da Muslim daga Nufayya bin al-Haris Allah ya yarda shi yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir kuna so in baku labari da mafi girman zunubi sau uku annabi ya faɗi haka suka ce eh muna so ya manzo Allah annabi ya ce to al-ishraku billah mafi girman zunubi mafi girman zunubi a wajen Allah shirka da Allah ya ce abu na biyu shine wa uququl walidaini saba wa iyaye saba wa iyaye bata wa iyaye bakanta wa iyaye jefa iyaye cikin matsi jefa iyaye cikin kunci malamai suka ce duk wanda ya sa iyayensa kuka ya shiga wani duk wanda ya je yayi abun bakin ciki ya sa uwarsa kuka ko ubansa kuka ya shiga wa kar ki bari uwarki ta yi kuka saboda ke kakki bari uwarki ta kwana ɗaya biyu ba ta miki magana wallahi ki shiga uku ba zan ɓoye miki ba rayuwarki ta lalace kuma duk wacce ta tozartar da uwarta ta shirya a gidanta a ɗakinta 'ya'yan da ta haifa sai sun mata ninkin abin da ta yi wa uwarta na rashin mutunci wannan sakayyar ta duniya ce kafin sakayyar lahira wata uwa ta ce wa yaronta ayya tausayinka nake ji wannan abin da kake mini ina jiye maka tsoron ranar da na mutu ina kabari ka je ka yi aure matar da za ka auro ce ta dila ka tana azabtar da kai bayan wannan bakin cikin mata bai isa ba ka haifi 'ya'yan da za su jefe ka ai na karanta muku kissar juraiju da mahaifiyarsa ko juraiju da mahaifiyarsa kisa ba a so uwa ta yi wa ɗanta baki dan bakin uwa kaifi ne da shi ku kiyaye wallahi ku mutunta iyayenku ku yi haƙuri da su in na ce muku ku kula da iyayenku ni ina tuna miki ke baiwa Allah yau da za ki zo ki aure ki ɗauki ciki ki sha wahalar reno wannan ɗa yau ya zo ya raina miki hankali ko ya ɓata miki ina jin ba za ki iya bacci ba to ashe ke ma kin yi wa taki uwar kamata dinu tudanu wal jaza'u min jinsil amal abinda na faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuban harshe ina neman Allah ya yafe mana Allah ka samu cika da imani a idan Allah ya kai mu gobe a saurara ji gobe yaushe ba asabar ba yau nawa ne ga wata ma ni na faɗa ma yau sha hudu ko ko sha biyar ne sha hudu ko gobe asabar da jibi lahadi za mu yi karatunmu ne da wuri daman ku ne ku ba ku da matsalar zuwa da wuri ni din dai ni ne mai dan matsala mai dan makara amma ni ma a dan yi min afuwa saboda nauyin ku yasa ba na iya tashi da ƙyar nake mirgina da safan nan wallahi tallahi wallahi tallahi gagarin nan da safe akwai wata iska mai daɗi ta baccin safe wallahi amma ya za a yi karfe takwas za a kun ga ya kamata a ce mun fara tara ko to mu zo kamar takwas kudin amma ni zan yi kokari kamar dai takwas da rabi na zo a to ku daga mun kafa mana ba kwa lura da sha'anin da halin da ake ciki kai bayan za ka ce ku bi iyayen ku ba kam a'a kenan gobe a zo da wuri gobe da wuri za mu tashi saboda muna da wani karatun na mata a garin bajoga na ce a'a sun sami wai in fita in bar garin nan tafi bajoga tun takwas na ce a'a ɗalibai na na kuma kam shekara da shekaru ba zan zubar da su in tafi wani gari ba duk da bajoga ma garin mu na ce gwanda in ce muku zo da wuri na san ko da asuba ne za a yi karatu ba wasa insha Allah to za mu zo mun gama sai mu tsallaka kuma mu hawo mota mu tafi yan bajogan su ma mu je mu mu sha ruwan bagaje a can an fahimta to Allah muku albarka ranar lahadi kuma abin da yasa za mu yi da wuri shi ma shi ma duk aikin ya shafe ku ran lahadi za mu je ƙauyuka ne nan su dandoriya garin a jauro gali ne ko jauro ina ne jauro gali da garin bakari da kyambu to tunamin mana yar hizba a yarima shehu lambiyal didel kilo Allahu akbar kilo eh kilo za mu bi wannan ƙauyukan gaba ɗaya dukkansu suna jiran mu za mu je mu musu karatu wa'azi wa'azi na minti talatin talatin talatin talatin kowane ƙauye idan mun fita ranar lahadi insha Allahu mu da dawowa sai da la'asar to shi yasa zan muku karatun ku tun takwas da safe zuwa tara tara da wani abu na tashi daga nan kuma za mu hau mota mu tafi in kun ji an dawo da malam a rikirkice to ku taho da ruwan sanyi ku fara yayyafa masa to ai gaskiya ne wannan aikin ko injin nika ne ai yayi kokari sai hakuri Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka Allah ya sa albarka Allah ya ba mu dacewa Allah ya muku albarka Allah ya biya bukata Allah ya yafi kurakurai Allah ya ji gan iyaye ya Allah duk wacce ta zo gurin nan take da bukata Allah ka biya mata ya Allah duk wacce ta zo gurin nan take da matsala Allah ka yaye mata mai ƴaƴa Allah ka shirya mata ƴaƴanta mai jikoki Allah ka kula mata da jikokinta wacce ta tsufa ta kusa tafiya Allah ka sa a tafi a sa'a Allah ka sa ta riga mu tafiya mu kan ma zo daga baya Allah ka ƙara mana imani, Allah ka ƙara mana taƙawa, Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka ji ƙan iyayenmu, ‘yan matanmu da muke tare da su Allah ka ba su mazaje gangariya, gangariya, gangariya, masu maiko, masu abun hannu, masu shede-shede, yawwa masu addini da tsoron Allah da kulawa da mace. Allah ka ba su inda za su sakata su wala, su miƙe ƙafa su shaƙata, su yalwata su more. su taimaki iyayensu su taimaki yayansu ya ubangiji zawara wanda muke tare da su Allah ka sa ka su fushi da mu saboda mun manta da su ba ma musu addu'a Allah ka taimaki zawarawa Allah ka agazawa zawarawa Allah ka raba ta da zafin zawarci wata ta ce ka ciwon zawarci malam bari dai ba magana Allah dai ka raba mu da zaman zawarci Allah ka rufe asiri ka yalwata ya Allah duk arzikin da zaka saukar a wannan wata Allah ka sa da mu a ciki ya Allah duk alherin da kai alƙawari zaka bar a watan Ramadana Allah ka rubuta mu a ciki ya Allah duk wani sharri da zaka kautar ubangiji Allah ka sa muna cikin wanda za a tsare da shi ya Allah ka ba mu duniya mai kyau ka ba mu lahira mai kyau rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allah ka ba mu abin da za mu ci, ka ba mu abin da za mu sha, ka ba mu abin da za mu yi sutura, ka ba mu abin da za mu ciyar da wani, mu shayar da wani, mu suturtar da wani, ya Ubangiji Allah ka kai mu makka, Allah kai mu makka, Allah kai mu makka, Allah ka sa mu je mu yi dawafi da umra da aikin hajji. mu je mu yi addu'a kuma Allah ka karba ubangijin Allah iyayenmu da suka mutu Allah ka sa sun huta Allah ka fadada musu kabari Allah ka yalwata musu kabari Allah ka haskaka musu kabari ya ubangiji kai mana jinkiri mai kyau Allah ka ba mu ka maimaita mana Ramadana ka ta maimaitawa ka ta maimaitawa ka ta maimaitawa ka ta maimaitawa da lafiya da kwanciyar hankali da kuɗin kashewa a aljihu ya Allah kai mana duk abin da zaka yi na kyautatawa an samu wasu bayan Allah sun zo suna tona mana rijiya kun ga masu rijiyar nan masu motar nan su ma sa su addu'a ya Allah masu motar nan da suka tona mana rijiyar nan Allah ka musu albarka ya Allah karan mota da suka jarabe mu da shi mun yafe musu ya Allah ka sa ruwan da za a sha Allah ka sa alheri a ciki Allah ka sa su ma su zama sun yi alheri a cikin al'umma inda za su je dukka ba su sa'a inda za su taho dukka ba sa'a wanda ya mana hanyar tona wannan rijiya a wannan masallaci Allah kai masa albarka kuma ina muku albishir mutanen Kumo in Allah ya sa da bayan wannan rijiya duk wani mutumin Kumo da yake buƙatar ruwa ya zo Masjidul Ansar zai sha ruwa kyauta ruwan zaƙi ruwan daɗi mai ɗanɗano ruwan kan dutse malam ruwan gindin masallaci za a mana tankuna za a mana kan famfo a yi ta ɗiban ruwa a zo da kura a ɗiba a zo da jaka ma a loda mata in ma akwai ko me ma a zo a ɗiba Allah sa albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum